بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta asabar 28 ga watan rabi'in al'awwal hijirar mazo sallallahu alaihi wasallam tana 1434 wanda ya daidai da tara ga watan biyu shekara ta 2013 kuma yau za mu ɗauki darasinmu na 20 daga littafin alfurkan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان من شيخ الإسلام ابن تيمية زام تاشي سابن فصلين يكو يسي التفاضل في الولاية بحسب العمل wato bambanci da fifiko da a ce wani ya ɗara wani cikin abin da ya shafi walittakan Allah subhanahu wa ta'ala yana kasancewa ne gwargwadon aiki ma'ana wanda ya fi wani aiki shi ke ɗara wani zama waliyi wanda aikinsa yake ƙasa-ƙasa to zai zama ƙasa akwai wani a samansa dangane da walittakarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne malam yake cewa wa idha kana awliya'ullahi azza wa jal humul mu'minun almuttaqun idan ya zama cewa waliyan Allah su ne muminai kuma masu tsoron Allah kamar da Allah ya faɗa cikin alkur'ani ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ko yawa to tunda waɗannan su ne waliyai wannasu yatafadaluna fil imani su ko mutane suna bambanta wani yafi wani fil imani wat taqwa wajen imani da kuma takawa tunda ba zai zama darajar su ɗaya dukkansu irin imanin wannan shine imanin wannan irin takawar wancan shine takawar wancan ba to tunda haka ne fahum mutafadiluna fi walayatin lahi bihasabi dalika to ashe kenan suna da bambanci mutafadilun ana nufin wani yafi wani eh mutafa'iluna tafa'alu ma'ana wannan yafi wannan wannan yafi wannan eh to suna da bambanci kenan ashe fi walayatin lahi wajen walittakar Allah bi hasabi zalika gwargwadon wannan bambancin da ke tsakaninsu wajen imani da takawa yawwa kama annahu kamar yadda cewa lamma kanu mutafadilina fil kufri kuma mutane har yanzu sun bambanci juna wato masu bambanci ne ga junansu wani yafi wani fil kufri wan nifaqi wajen kafirci da munafinci za ga hatta wajen kafircin wani kafircinsa ya fi na wani hakanan munafinci na wani ya fi wani hawa-hawa ne to tun da haka ne kanu mutafadili na fi adawatin lahi bi hasabi zalika to su ma suna da fifiko wani ya fi wani wajen adawar Allah ƙiyayyar Allah maɗaukaki ma'ana ƙiyayyar da Allah zai kowa daga cikinsu tana da bambanci wanda kafircinsa ya fi muni to za ga ƙiyayyar da Allah ke masa ta fi ƙiyayyar da Allah ke wa wanda wato kafircinsa bai kai wannan ba da munafinci ma'ana dai yadda ake a ɓangaren imani to haka ake a wajen kafirci mun fahimci abin ba ɗaya ba ne ma'ana kamar yadda imani ba daraja ɗaya ba ne ta ƙawa ba daraja ɗaya ba ce to haka nan kafirci da munafinci su ma ba daraja ɗaya ba ne yawwa wa aslul imani wa taqwa al-imanu bi rusulillahi asalin imani da taqwa to shine imani da manzannin Allah ma'ana asalin abin da da shi ake gwada mutum yana layin masu imani ko ku baya layin masu imani shine meye matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a gunsa ma'ana ya yadda da shi a matsayin cewa lalle Allah ne ya aiko shi da wannan dokokin da wannan shari'ar da cewa mu rayu a irin wannan tsarin ko kuwa bai yarda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da saƙon da ya zo da shi ba daga Allah subhanahu wa ta'ala wa jima'u zalika abin da ya tattara wannan kuma baki ɗaya shine al'imanu bi khatamin rusuli muhammadin sallallahu alaihi wasallama wato imani da wato cikamakin annabawa cikamakin manzanni shine muhammad sallallahu alaihi wasallama fal imanu bihi imani da shi ya tadammanu imana bi jami'i kutubillahi wa rusulihi ya kunshi imani da dukkan littafan Allah da kuma manzannin Allah in har ka yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo ne daga Allah to ya lazimce ka kuma wajibinka kai imani da dukkan littafan da Allah ya aiko daga cikinsu babba akwai alkur'ani shine na ƙarshe hakanan kuma ka yadda da dukkan manzannin Allah subhanahu ta'ala babban su kuma shine wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai imani da dukkan littafai da imani da dukkan manzanni duk wanda bai yadda da wannan ba baya cikin muminai asali kafin a duba kuma a wanne mumini ne ya fi shi mun fahimci abu shi wannan wanda duk bai yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin hakika Allah ne ya aiko shi ya samu a hanya ba ya zama yana da wani tunanin daban ta wata hanyar daban ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba to wannan bai yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ballanta na sauran manzanni mun gane abun don haka shi wannan baya cikin wanda za a auna ma wa ya fi shi ko shi din wa ya fi wajen imani ko takawa tunda bai yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya baya cikin addinin musulunci mun gane wannan insha Allah to sai ce wa aslul kufri shi ma kafirci asalinsa wani faɗi da kuma munafinci asalinsa shine alkufru bir rusuli shine kafirci da manzanni mutum ya kafirci wa manzanni me yasa mana yake faɗin wannan magana wani zai ce a duk ba a zancen imani da mala'iku imani da ran tashin alkiyama imani da kaddara kun ba bai ce imani da Allah ba kun fahimci me yasa bai faɗi imani da Allah shine kashin bayan kowane imani ba me yasa yawwa ma'ana duk abin da muka sani kaga da imani da Allah da imani da mala'ikun da littattafai da manzanni da imani da ranar ƙarshe da imani da ƙaddara da duk abin da yake wajibi ne mu aikata shi wa ya gaya mana shi muna zaune haka kawai a matsayin mu na ɗan adam Allah ne halicce mu sai aka samu mutum ya zo ya ce shi manzo ne daga Allah wasu suka karyata shi wasu ma suka doke shi suka kore shi daga garinsu wasu kuma suka yadda da shi wanda ya yadda da shi to kuma dole ya yadda da sauran labaran da ya zo da shi mun fahimci abin shi yasa ya zama shine kofar yadda da Allah din shine kofar yadda da mala'iku shine kofar yadda da ranar tashin alkiyama shine kofar yadda da duk abin da yake shari'an nan ta musulunci ba dan shi ba da ba mu san Allah din ba ba dan shi ba da ba mu san akwai mala'iku ko babu ko a yadda da su ko kar a yadda da su ba da ba dan shi ba kuma da ba mu san a ranar karshe da kaddara da sauran duk abin da yake musulunci bane ina fata mun fahimci abu don haka ashe kenan wanda duk bai yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hanyar da za a samu sako daga Allah ba ya yadda da wani abu daban to ya fidda kansa daga muminai ballantana a zo a zancen yana cikin waliyai ko babu kun fahimci abin insha Allah yawwa to shine sai ke cewa wa aslul kufri ko wan nifaqi huwa al kufru bir rusuli wa bima ja'u bihi asalin kafirci kuma yawa akan zancen da muke kenan muka fita ko asalin kafirci shi ma abin da ya sa mutum zai zama kafiri shine me rashin imaninsa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da manzanni da kuma abin da suka zo da shi fa inna hadha huwa al-kufru alladhi yastahiqqu sahibuhu al-adhaba fil akhirah domin ko wannan kafircin shine kafircin da mai shi zai cancanci azaba dawwamammiya a ranar lahira fa inna Allah ta'ala akhbara fi kitabihi domin ko Allah ya bada labari a littafinsa annahu la yu'azzibu ahadan illa ba'da bulughi rusul cewa ba zai azabtar da kowa ba sai bayan isowar manzanni sai bayan me isar manzanni sai an tabbatar da manzo ya zo wa mutum sannan ya ƙi sannan za a yi masa azaba kuma ji abin a sai an allaka imani da rashin imani da me da zuwan manzo duk wanda manzo ya zo masa da saƙo ya karɓa to ya yi imani ya ƙi karɓa ya yi watsi da shi to bai imani ba kun ga ya kafir sai wa manzo kenan don haka tun da ya kafir sai wa manzo sauran abubuwan ma da ya zo da shi duk ba zai yadda da su ba da fatan mun fahimta qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya faɗi dangane da wannan yana cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu kasance masu azabta mutane ba ba wanda za a azabtar da shi hatta nab'atha rasulan har sai mun aiko manzo ma'ana babu al'ummar da za a azabtar da ita sai an turo mata manzo sai a duba a gani ta yi imani da manzon nan da abin da ya zo da ita to shikenan ta zama al'umma mumina ta kafirce wa manzon nan sai a ce ta zama al'umma wace iri kafira yawwa yace wa qala Allah ta'ala har yanzu Allah madauki na cewa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'dihi wa auhayna ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbat wa isa wa ayyub wa yunus wa harun wa sulaiman وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما هكذا يقول يوا الله سبحانه وتعالى ينتوى إنا أوحينا إليك للمو من يوحي زواج إليك كما أوحينا إلى نوح كما يد مكي وحي زواج النبي نوح wannabiyina min ba'dihi da kuma annabawa gabanin wato bayan sa kai bayan annabi nuhu wannan ya nuna mana kamar yadda ya tabbata a wancan hadisi da muka sha faɗa cewa annabi nuhu alaihi salatu wasalam shine me manzo na farko annabi ne kuma manzo ne yawwa shi yasa kun ga bayan an yi magana akan wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka yi magana kuma akan a aiko da wahayi zuwa ga wato annabi nuhu alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai dan shine farkon halitta ba a'a dan shine mafifici a cikin wato halittar Allah subhanahu wataala shine aka fara gabatar da shi anan kuma sannan dama dan ai atsafin sauran a kansa shi yasa aka fara gaya masa wannan labari da ya zo maka wannan qur'ani da ya zo maka wahayi ne daga Allah kuma ba kai ne farau ba an yi wahayi zuwa ga wani da wani da wani da wani mun fahimci zancen yawwa kar a amfani da wannan aya a ce a ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon halitta yawwa Allah madaukaki bai faɗa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba rubabbun hadisai da aka kawo ake faɗin wannan magana duk ƙarya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine farkon halitta ba cewa sai da aka halicce shi sannan aka halicci sauran halitta daga guminsa ko daga makamancin wannan wasu makamancin suke cewa daga zatin Allah ko hasken Allah aka halicce shi wannan duk ba haka bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya bukatar a yi masa wannan ƙaryar sannan ya samu falala a gun Allah yafi kowa daraja duk abin da Allah ya halitta bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja ba ba sai an wancan ƙaryar ba na fata mun fahimta yawwa sannan yace wa auhayna kuma mun yi wahayi ila Ibrahim ga annabi Ibrahim wa Isma'ila da annabi Isma'il wa Ishaqa da kuma annabi ishaq da yaqub da kuma annabi yaqub wal asbat da kuma jikoki jikoki nan ana nufin jikokin annabi yaqub wanda sune annabawan banu isra'ila yawa wa isa har yanzu da annabi isa wa ayyuba da ayyuba da yunusa wa haruna wa suleiman da kuma wato yunusa da haruna da suleiman duk wannan annaba ne kowa sani to duk Allah ya musu wahayi wa ataina dawuda zabura annabi dawud shi ma mun bashi zabura kaga duk wannan labari ne Allah ke bayarwa yawwa to menene ai ba mu zo kan asalin abin da yake so faɗa mana anan ba Allah madauki yake cewa wa rusulan qad qasasnahum alaik min qablu akwai wasu manzannin da mun kassa maka su ma'ana mun baka labarin su min qablu gabanin haka wa rusulan lam naqsushum alayka akwai kuma wasu manzannin da bamu baka labarin su ba mun sani a cikin alkur'ani abin da ke cikinsa dangane da sunayen annabawa da manzanni da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko guda nawa ne 25 ko yawwa a sannan banda su akwai wasu annaba ko babu akwai amma wanda suka zo a ƙur'ani 25 sauran wasu sun zo a cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma ba a ma faɗe su ba la a hadisin shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba a gaya masa ba wannan nassi ne daga daga mai aikowar shi yake gaya masa cewa ya ya gaya masa wasu wasu bai gaya masa ba ashe kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai san dukkan annaban Allah ba wannan Allah ne ya faɗa kar ba isa a karyata Allah ba ku cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam komai da komai ya san shi ya san gaibu wannan kuma a faɗin haka ba tauye darajar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama yana nan a yafi kowa ko da an faɗi wannan maganar mun fahimci haka yawwa da haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya kamata duk musulmi fa mu gane ba wai mu ne muke zabo abin da ya cancanta mu dangana wa annabi na falala ba a'a duk wata falala ta Allah ce in ya ba da ita ya faɗa to wace fa'ida za mu samu in mun ce babu ita yadda in Allah maɗauki ya sa wa manzan Allah sallallahu daraja sai kai ka zo ka ce a'a babu wannan darajar to ka fa'idanta da me shi kenan kawai ka zo ka ce annabi sallallahu ba shi da daraja wanda ya rage wa manzan Allah sallallahu daraja bai yadda da shi ba ya zama kafiri mun fahimci wannan yawwa amma a tabbatar da Allah ya faɗi abin tukun kafin a ce an yi wani abu in Allah bai faɗa ba kai kuma baka nan aka yi baka da ikon ka zo ka faɗi wani abin da yake ƙarya kai wa Allah subhanahu wata'ala mun fahimci abin yawa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya masa ya umarce shi ya faɗa da kansa cewa shi bai san gaibi ba don haka abin mamaki shine sai ka ga mutum mutum wani ya ta faɗa har ya fidda mutum daga musulunci saboda ya ce annabi bai san gaibi ba kuma Allah ne ya faɗa cikin alkur'ani sai kai mamakin yadda wani bawan Allah wani lokacin zai yi tunani irin wannan abu wani tsammani yake kamar yadda na mun taɓa karanta wata magana da ina jin da ku a wani darasi cewa a immar shi'a a cikin a immar shi'a sun ruwaito su shi'a kai zance sun ruwaito wata ƙarya daga wasu daga cikin daga wasu daga cikin a imma ɗinsu cewa wai a imman suna cewa duk abin da kuka ga dama dangane da mu ku faɗa na falala ko menene shi ko kun faɗi hakan ma ba ku isa ku faɗi falalanmu ba amma karanta wannan tare da ku a karatu min hajji sunna ma'ana duk abin da za ka faɗa ka ce mutum allah ne ka ce mutum ya fi allah ka ce koma me duk da dai suna wai sun samu wata iyaka sun ce a kada dai kawai ku ce mana rabbu amma in ba a ce rabbun ba ma aka faɗi wani abu daga cikin siffofin rabbin duk suka ce ba komai kaga wannan wannan saboda me mutum yana ganin shi ya baiwa kansa dama wanda duk kake so to sai ka bashi daraja ko da ta fita Allah Allah madauki ba a zan in ana zancen daraja ba a zancen sa duk mai ma'anar daraja daraja wani abu ne makhluqi halitta ko ba haka ba yauwa a ce Allah maɗauki matsayinsa kaza yana mataki kaza wannan Allah ya fi ƙarfin ai wannan da shi yauwa in ka ji an ce daraja to a halitta ake zance daraja shi dama kamar muke cewa step step matakai matakai shine ma'anar daraja sai sake ce matakan matattakala ake ce musu durj ko adraj adraj kenan durji guda ɗaya na biyu uku haka saboda ɗan adam mataki mataki suke wannan yafi wannan a imani wannan yafi wannan a takawa Allah ba a sashi a wannan layi don haka ka ɗauki mutum ka siffanta shi da siffofi da yake na Allah ne subhanahu wa ta'ala to ka wuce iyaka babu wanda ya kai Allah ko annabawa duk annabawa da mala'iku babu wanda ya kai Allah la a siffa la a suna la a ayyuka Allah daban yake shi halicci kowa da kowa haka nan a cikin annabawan da manzanni babu wanda ya kai darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana matakin da Allah ya dora manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akai Allah shi ya halicci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya halicci saura ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya halicci kansa ba ballantana wani ma ya zo ya halicci wani komai da ka gani Allah ne ya halicce shi sai ya dauki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora shi a darajar da babu wanda ya kai irin ta don haka ka bar shi iya inda Allah madaukaki ya dora shi ba sai ka yi ƙarya ka dangana masa abin da ba nasa ba kuma baka da dalili akai ita a sanin falala ana sanin ta ne ta hanyar mai ta Allah ya faɗa in Allah bai faɗa ba to ba da son zuciya mutum zai danganawa a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake so ba Allah sa dai mun fahimci waɗannan abubuwa don haka Allah ya san wasu annabawan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya gaya mana adadin annabawa dubu ɗari da ashirin da hudu ne a hadisi kuma ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato akwai annabawa da Allah ya aiko mutum 124 ba kwaya ba a'a 24 dubu akai 124 mun fahimci wannan haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi sunan wasu yadda Allah ya gaya masa a Qur'ani wasu kuma bai faɗi sunan su ba saboda bai san su ba amma dai an gaya masa adadin su ga su Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wa manzansa sallallahu alaihi wasallama daraja to sai ce wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum alayk wa kallama Allah Musa taklima dan Allah madauki ya kara fito da sunan annabi Musa kun ga a can ba bai faɗe shi ba ko mm Allah kenan in ya faɗi abu da yadda zai tsara zancensa kuma ba yadda za ka faɗa ya fi haka kyau duk abin da ka so a wasu wuraren sai ya jero su gwargwadon tarihi wasu wuraren kuma ya jero su gwargwadon falala wani wuraren kuma ya jero wato yadda ya so kuma ka ga in ka canza ba haka ba ka ji ba zai daɗi ba ko ba haka ba ne ka karanta ayan nan yanzu ka ji إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وإن انتهى كما لتا سورة الأنعام هو يوم آه سننويسي وآتينا داود زبورا bayan nan kuma bayan ya faɗi wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum alayk sai kuma ya tuna maka sau cewa wa kallama Allah Musa takliman saboda bai sako shi a wancan jerin ba yawa kuma mu annabi Musa yana cikin manya manyan annabawan Allah yana cikin ulul azmi kaga an faɗi waɗannan ba za a kasa faɗin waɗancan ba ba a kasa faɗin sa ba kai shi a matsayinsa a cikin annabawan banu Isra'ila shine afdalu mun gane annabawan banu Isra'il a shi ya zo da shari'a dama wadda daga baya duk annabawan da aka samu na banu isra'ila mafi yawa shari'ar annabi musa suka yi ta bi suka yi ta dorawa a kai har sai da annabi isa kuma aka ba shi wato al'injil wasu an ba su wasu littattafai din kamar da annabi dawud da suleiman kaga annabi dawud an ba shi zabura tare da cewa a bayan annabi musa yake mun gane annabi dawud a bayan annabi musa yake ko kafin annabi musa kun san tarihin nan ku rike yau a bayan annabi musa yake annabi musa alaihi salatu wasalam bayansa aka sami su dawuda da sauran wato annabawa da suka zo har zuwa annabi isa alaihi salatu wasalam yauwa to shine sai ce rusulan mubashirina wa munzirina kar mu fita daga darasin yace manzanni mun aiko su kamar da kamar yace ne wa arsalna rusulan shi yasa ya zama mansubi yauwa wa arsalna rusulan kuma mun aiko da manzanni mubashirina wa munzirina dan su zama masu bushara ga wanda ya imani cewa zai shiga aljanna wa munzirina kuma su zama masu gargadi ga wanda ya kafirce cewa za a yi masa azaba don me aka yi haka li'alla ya kuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul domin kada mutane ya zama suna da hujja akan Allah bayan manzanni sun zo wannan nassi ne akan cewa me ba a azaba sai an aiko manzo wannan shine da masu yakin zancen da muke yi yauwa ana azabtar da mutum ne in an aiko manzo shi kuma mutumin ya botsari ya kibin manzon nan ya kafirce yauwa ashe kenan a shine nan wannan yasa wata malamai suka yi wata magana mun taɓa yin ta a darasin minhajus sunna cewa shin abubuwa ana sanin daidai ne ko ba daidai ba ne kafin shari'a ta zo kafin manzanni su zo ko kuwa ana iya sanin abu daidai ne ko ba daidai ba ne a da hankali kawai ba tare da manzanni ba ma'ana sai da manzanni ake sanin abu daidai ne ko ko ba manzanni za a sani sai da manzanni mun taɓa wannan can kun manta kenan sanin cewa abu kaza ya dace abu kaza kuma bai dace ba hankali zai iya kaiwa ga a fahimce shi ko kuwa ba za a fahimci komai ba sai da zuwa manzanni za a fahimta yawwa amma me yawwa abin zancen shine wasu malamai ko in ce a cikin masu ilmul kalam masu zaurancen dora harkokin aƙida akan hankali ba akan nassi ba manya-manyan su ne mu'tazilawa kullum muna ba da misali da su ko suna cewa hankali shi kadai ko babu shari'a zai iya sawa mutum ya gane abu kaza daidai ne ko abu kaza ba daidai ba ne ko shari'a ba ta zo ta faɗa ba wasu kuma suka ce a'a ai duk abin da shari'a bata zo da shi ba to ba dama a iya gane mai kyau ne ko ba mara kyau bane ko ba mai kyau bane wannan su ne kamar asha'ira da suka zo raddi ne ga su mu'tazilawa maimakon su bi tsakiya hanyar manzanni hanyar qur'ani da sunna su kuma su ma sai suka yi amfani da hankalin sai suka fada kwari sai ya zama aka yi kwari guda biyu to daidai din tana tsakiya kun fahimci zancen yawwa su mu'tazilawa suka kau da muhimmancin nassi suka ce kawai ai hankalinka ma isa ya sa ka a hanya ta nan har aka samu wasu daga cikin masu harkar falsafa inda ake cewa falsafa aka samu wasu zaka ji suna faɗar cewa wai meye ma hikimar an aiko annabawa ma tukuna asali tun da shiriyar nan wai za a iya gane ta ko ba annabi wannan fadi a cikin masu cewa la ilaha illallah akwai wanda yace ma wai san kai ne kawai a fifita wani annabi a ce shi fi kowa ko a ce za a azabtar da mutane saboda ba su bi annabi wai ba adalci ba wani daga cikin masu falsafa ya yi fice a bangaren ilimin medicine amma kasancewar an sami ilimin likitancin ne ta hanyar ba musulunci ba sai ya ture maganar girman nassi na ƙur'ani da sunnar banza Allah sallallahu alaihi daga wato kansu shi yasa har yake faɗin irin wannan magana ɗin ai ba zancen ma tashin kiyama duk wannan suka ƙaryata wannan fa duk amma ana faɗa la ilaha illallah amma aka faɗi wannan magana kaga la ilaha illallah an rusa ta yawwa wannan ya tuna maka waccan magana da muka karanta da ko cewa mutum fa ba zai zama da imanin nan ba sai ya yarda da waɗannan mazanni muddin baka yadda da wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba to kuma ka rushe kuma komai yawwa Allah madauki ya kyauta to wasu to shine abin da yake daidai wa daida a tsakiya shine hankali za a iya fahimtar yawa kamar yadda su waɗancan asha'ira masu cewa ba ruwan hankali a cikin wannan harka su a gunsu duk abin da kaga yana da kyau ma'anarsa Allah ya umarni da shi duk abin da aka ce ba shi da kyau to kawai Allah ne ya hani a kansa amma ba zancen hankali kaga wannan ba haka bane yau abin da yake daidai shi yasa a waccan aqidar su sun yadda mutum ko da yayi bi manzo yayi da'a in Allah ya ga dama ya azabtar da shi dan suna ɗaukar cewa komai na Allah ne mallakarsa ne in ya ga dama zaka zo da da'a da imani kuma ya saka auta kuma jana wannan shi ne abinda su a sha'ira suke faɗi su sun wuce garin su tabbatar wa Allah ikon komai sai kuma suke halatta masa yin zalunci kuma shi alkawarin wanda ya imani zai sashi a ina a aljanna to amma a gunsu sun ce ko mutum bai imani ba ai ko mutum yayi imani in Allah ya so tunda aljannan nan tasa ce wutan nan tasa ce to zai iya sashi a wuta in ya ga dama in kuma mutum ya zo da kafirci to Allah in ya ga dama zai isa shi aljanna wannan magana ba daidai bace ta rusa duk abin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani haka ne ko ba haka ba wannan asha'ira garin su yi raddi ga mu'tazilawa sai suka faɗa wannan ramin su kuma mun fahimta to wace ce hanyar daidai hanyar daidai ita ce kamar da malamai suka bayyana za hankali zai iya fahimtar abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai bane tun kafin nasu ya zo da gaskiya da amana tun kafin nassi ya zo duk al'umma ta yadda cewa kowa yana son gaskiya ko babu ɗan adam ɗin da yake son in an zo za a ba shi labari a gaya masa ƙarya tun kafin aiko kowane annabi mutum zai san cewa maganar ƙarya ba magana ba ce ta mutum kammalalle ko da shari'a ko ba shari'a mun fahimci wannan yawwa amma ba za a yi wa mutum azaba a kan ƙarya ba sai an aiko manzo ya gaya masa ba daidai ba kun gane bambancin maganar waɗancan da waɗannan yawwa ma'ana kenan mutum zai iya sanin abu daidai ne zai iya sanin abu ba daidai ba ne ta hankali amma ba kowane abu ba fa wasu daga cikin abubuwa wasu daga cikin abubuwa za a iya sanin daidai ɗinsu ko rashin daidai ɗinsu amma kuma dai maganar a yi azaba ko a ba da lada to wannan ana gina ta ne akan me aiko manzo shikenan wannan ita ce daidai na fatan mun gane abu yawa amma da hankali ka fahimci abu shi yasa ai da ma malamai suka dora akwai abubuwan da ko nassi bai zo da su ba za ka ga cewa a ɗabi'ar ɗan adam ba daidai ba ne mutum ya yi su akwai waɗannan abubuwan ko babu yau kuma sai ga cewa babu su a cikin nassi cewa an haramta amma malamai sun haramta su saboda ilhaƙi wato a riskar da su da hukuncin abin da aka haramta saboda ka'idoji da suke nuna abu kaza ba daidai bane abu kaza yin iri kaza ba daidai bane ta bangaren kiyasi mun gane abu yawwa don haka ashe akwai abubuwa mutum zai iya fahimta tun kafin manzanni su zo duk dan adam ya san abu kaza wani abu kaza daidai ne wani abu kaza ba daidai bane amma da manzanni suka zo suka bayyana mana doka daga Allah cewa waɗannan abubuwan da kuke gani wasu daidai wasu ba daidai ba to gashi doka an ƙara tabbatar da shi na daidai din aka bar shi a daidai abin da ba daidai ba kuma aka fito da shi aka faɗi daidai wani abin kuma da daidai ne aka soke shi duk saboda shari'a yanzu amma in aka zo ranar tashin alkiyama da wanne za a yi hukunci a azaba ko a bada lada da abin da manzanni suka zo da shi mun gane abin wannan yana na faɗi wannan ne da in tuna mana cewa asalin maganar walittaka ko menene ko imani ko kafirci to tana da alaka ne da me mai manzanni suka zo da shi duk abin da ke cikin shari'ar manzanni to shi za a yi hukunci da shi duk abin da baya ciki kuma ba za a yi ma hukunci da shi ba ko da ka san daidai ne ko ba daidai ba an fahimta insha Allah to mu je sai kuma yace wa qala ta'ala an ahli nari Allah dangane da yan wuta yana cewa kullama ulqiya fiha faujun duk lokacin da aka jefa wata tawaga fiha haka ne ko mun auki ba mu gama wancan maganar rusulan mubashirin wa munzirin li Allah yakuna linnasi ala Allah hujjatu mun karanta wannan ko yawa kafin in faɗi mun wuce abin da so in faɗa shine maganar lamu ta'lil ana dangana ta'lili ga aikin Allah ko ba a dangana ta'lili ga aikin Allah zaka ji wasu suna faɗin cewa Allah aikinsa yana yi ne bi mahdhil irada wannan shi ma aqidan ash'ariyya ce ba daidai bane mahdhil irada ma'ana babu zancen ta'alili wai Allah aikinsa babu garadi haka zaka ji suna faɗi yau la ya'malu li gharadin shi Allah baya yin wani abu dan wani abu kawai aikinsa haka kawai yake yi wannan ba daidai bane wannan ya soke maganar Allah da yake cewa shi mai hikima ne ko inna Allah kana azizan hakiman lalle Allah mabuwayi ne mai karfin yin komai kuma sannan mai hikima ne shi duk abin da kaga yayi to yayi shi ne da hikima da dalilin da yasa yayi wasu abin da suke tsoro in aka ce dan Allah ai Allah yayi abu kaza dan kaza suna ganin kamar cewa wani abu ne ya tilasta Allah yayi wani abu kamar an rage wa Allah mai iko to wannan ba haka yake nufi ba ana nufin Allah subhanahu wata'ala duk abin da zai yi yana da iko a kai to amma yana yi ne gwargwadon hikimarsa gwargwadon mai hikimarsa cewa asawa ne ya zama mai arziki akwai hikima saboda zai kaza zai kaza zai kaza wani kuma a bashi babu arziki akwai hikima saboda dama can an san ba zai kaza ba zai kaza ba wanda ya san komai kuma shi ya halicci komai ai shi ya sanya da zai sa bayin nan su yi tasarrufi ina fata mun gane wannan yau don haka hikimar Allah ce amma duk da haka kaga suna faɗin cewa ba za a ce Allah yana yi da garadi ba amma kuma za a zo a ce a roƙi Allah ta hanyar wani kuma kuma shi zancen yawwa wannan shi ma a tanaƙudi ne da tufka da warwara to don haka Allah subhanahu ta'ala gashi ya faɗa li Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul Allah ya aiko manzanni ne su zama masu bushara masu gargadi domin kada mutane ranar tashin alkiyama su ce ya Allah a mu gaskiya muna da hujja domin baka aiko mana manzo ba domin wanda yake da ba a aiko masa manzo din ba hakikatan to yana da dama ya hujja ya ce ya Allah ni ban taba jin wani abu suna manzo ba na rayu a duniya ban taba shi yasa malamai suka tattauna akan wasu nau'i na mutane me hukuncin su a lahira ran tashin alkiyama da yara ƙanana da tsofi tukuf tsoho ne haka aka same shi haka saƙo ya zo shi yana tsoho duk abin da aka faɗa ma ba zai fahimta ba ai akwai irin wannan tsofin ko sannan da kurma kurma ne haka aka haife shi kurma ba hanyar da za a ilmantar da shi akwai Allah ba hanyar da za a ilmantar da shi manzan Allah sallallahu alaihi ba hanyar da za a ilmantar da shi gashi gashi abubuwa dai in ba a samu wannan koyarwar ba haka ya tafi ga Allah madaukaki ya za a yi da shi musulunci za a sa shi ya yi musulunci ko ko kafirci ya wuta za a sa shi ko aljanna mun gane waɗannan yawwa a haka nan mahaukaci wanda Allah ya halicce shi da ha- da rashin hankali kuma ya ya mutu a haka ya je ga Allah subhanahu wataala ina za a sa shi aljanna ko wuta duk malamai sun tattauna wannan in ka koma tafsirin ibnu kasir za ka ga yadda ya kawo waɗannan maganganu na malamai kamar ibnu hazmin shi ma ya kawo a cikin alfisal fil milali wal ahwa'i wal- wa- wan nihal a, ya tattauna wannan mas'ala ina za a sa wannan nau'i na mutane malamai suka tattauna wajen kauli goma wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza saboda wasu ba nassi- nassoshi ne akai ba yauwa wasu kuma an samu nasoshin kamar ah, tam- ma- maganar yara ƙanana da 'ya'yan kafirai yara ƙanana waɗanda iyayensu kafirai ne su kuma ba su yi kafircin ba amma ba su amma sun ba su tashi sun yi kafirci tare da iyayen ba amma kuma ba musulunci suka yi ba suka mutu suna ƙanana kafin su balaga ina za a sa su domin ba a ɗaukar mutum za a yi masa azaba ko za a yi bashi lada sai ya kai ina sai ya balaga to don da- wanda ya mutu kafin ya balaga za a sa shi aljanna ko ko za a sa shi a wuta da tattaunawa mai faɗi a gun malamai hakanan kuma ahalul fatra waɗanda suka rayu a tsakanin wani- saƙon wani manzan ya wuce saƙon wani manzan kuma bai zo ba su ne ake ce ma ahalul fatara 'yan fatara duk wannan malamai sun tattauna a ina za a sa su mai makomarsu saboda me duk a tattauna akan wannan ka'ida ta wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula domin duk wanda ba aiko masa manzo ba ba za a azabtar da shi ba ina fata mun gane wannan yawwa da maganganu a gun malamai ran da muka samu wata munasabar ma yi magana a kansu waɗancan matsalolin insha Allah hmm. to shine sai ke cewa kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir duk lokacin da aka jefa wata tawaga ta yan wuta aka jefa su cikin wuta a sa'alahum khazanatuha sai masu kula da wuta daga cikin mala'iku kenan sai su tambaye su su ce alam ya'tikum nadhir waɗannan kai mutanen nan me yasa aka jefa ku a wutan nan ne masu gargadi ba su zo muku bane shine alam ya'tikum nadhir masu gargadi ba su zo muku ba me ya amsar waɗannan mutanen yan wuta me za su ce ƙalu sai su ce ƙalubala wani ita ce da ake cewa ƙalubale ko Hmm. daga nan bahaushe ya samo wani abu kuma ya koyinin ɗinsa zuwa wani abin daban in ce challenging mutum sai a ce an yi masa ƙalubale eh to ga- ga ta nan a ƙur'ani ta ƙalubale ma'ana suka ce eh shine ma'ana ƙalubale Hmm. qalu bala qad ja'ana nadhir suka ce iya Allah ko suke ga akwai man- waɗannan mala'iku eh haƙiƙa ja'ana nadhiru wallahi mai gargadi ya zo mana tabbas mai gargadi ya zo muna zaune lokaci kaza lokaci kaza wata rana a gindin bishiya ya zo yi mana wa'azi ya ce haƙiƙa Allah ne ya aiko shi da saƙo wasu muka karyata shi muka ce mu bamu yadda ba bamu yadda Allah na aiko manzo ba in ya ga dama ya turo mala'ika mana muka ki yadda da maganganunsa muka kafirta muka kore shi duk za su faɗi wannan da kansu qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna yawwa sai suka ce sai muka karyata wa qulna ma anzalallahu min shay'in ai Allah bai aiko da komai ba bai saukar da komai ba kaga ma'ana kenan me manzon nan da yazo ya ce Allah ya saukar da sako ya aiko shi sun karyata shi ko sun gaskata sun karyata ba wai ƙaryata shi ta gefe biyu ƙaryata cewa shi daga Allah yake sannan ƙaryata littafin da ya zo da shi suka ce ai Allah ma bai saukar da komai ba Mm. kaga waɗannan waɗanne irin mutane ne mutane ne da sun san akwai Allah ko ba su san akwai Allah ba sun san akwai Allah tun da gashi sun ce ma anzalallahu min shay Allah bai saukar da komai ba ashe sun san akwai Allah din ina so ku fahimci wannan zancen sosai ku bambance um, mutane wasu shi sa kuskure ne a ɗauka asalin abin da ake nufi da imani wai mutum ya san akwai Allah sanin akwai Allah ba shine imani shi kaɗai ba yawwa kaga waɗannan mutanen ai sun san akwai Allah masu bautan lata da uzza duk sun san akwai Allah shi yasa har za ga suna rantsuwa da Allah su ce wallahi kuma in an tambaye su kamar da Allah ba mu labari a cikin alkur'ani wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah in an tambaye su waye halitti sama da ƙasa wa za su ce sai su ce Allah ba za su ce lata ba ba za su ce uzza ba gashi kuma suna bautawa lata da uzza me yasa suka yi wannan su suna ganin cewa dama ba wai ana bautawa abin da ake bautawa saboda shi ya halicci sama da ƙasa ba ne a'a saboda ana bauta masa saboda ya cancanci a bauta masa shi kadai su amma suna bauta waɗancan a gumaka nasu don me don wai su kusantar da su zuwa ga Allah ka duba ku gani fa wata kofa ce suka samu da za ta kusantar da su ga Allah amma kuma sai a bauta wa wani wanda ba Allah ba sai Allah wai ya zama cewa bautar da suke yi ta bi ta hanyar waɗannan mutanen kirkin sai Allah ya karɓe ta wannan shine asalin fa duk masu bautar a wani wanda ba Allah ba to fikira su kenan kamar yanzu ne wanda zai ce zai je kabarin wani shehi ya roƙe shi ya bauta masa ya yi yanka a kabarinsa don me don shehin ya karɓa sannan kuma Allah ya karɓa shi ɗin ya samu kusanci ga Allah amma ta hanyar wannan shi wannan ita ce nafsin fikira ba bambanci da waɗancan da suka yi wato zamanin lata da uzza suna bautawa lata da uzza ne ba don lata da uzza sun halicci sama da ƙasa ba ba don su arbabu ba ne mun fahimci abin suna bauta musu ne kamar yadda suka faɗa da bakinsu kuma Allah mai ɗauke ba mu labari suka ce mana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah me zulfa ba ma bauta musu don komai sai don su kusantar da mu zuwa ga Allah kusanci shi kaga wato ya kamata mutum ya gane cewa Allah shi kadai ake bautawa ba a bautawa ko da manzanni to shi yasa yace wa qulna ma nazzalallahu min shay'in kuma muka ce Allah bai saukar da komai ba in antum illa fi dalalin kabir kajima wai har za su ga annabawa su ce ai ba komai kuke kai ba sai bata batan kuma ma babba don haka ashe kar kai mamaki a kowanne zamani na duniya a samu mutanen da za su dubi mutumin da yake kan hanya daidai a rika cewa shi ne batacce kuma shi wani abu yawwa a ce wannan su ne batattu su ne suka yi kaza su ne kaza a yi ta sharri ana yi musu karya kawai saboda sun ce ba za su bautawa kowa ba sai Allah laifinsu kenan sun ce Allah kawai za su bautawa laifinsu kenan sun ce ba za su bautawa mutum ba ku duba ku gani ana faɗa da mai tauhidi saboda ya ce ba zai bautawa mutum ba tintinin haka ake yi tun zamanin annabawa don haka karka damu yanzu an zangwame ka ka ce Allah kawai ka ce manzan Allah sallallahu alaihi ta hanyarsa zaka bauta wa Allah baka yadda da kowa ya fi manzan Allah ba baka yadda da wani manzo ko mala'ika ko shehi ya kai Allah ba wannan shine laifinka sai a ce baka san waliyai a ce dan tawaye dan rikici dan tashin hankali Allah sauki muna roƙon Allah madauki ya bar mu akan wannan hanya ta girmama Allah da girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama kuma muna kan hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har mutuwar mu insha Allah kada kowa ya damu da me aka ce maka in dai kana kan gaskiya mai magana zai bar duniya ya kare kai ma zaka bar duniya ka kare in aka je kuma sai a tsaya gaban wanda ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya gaya mana wane ne ya bauta masa wane ne kuma ya bauta ma wanda ba shi ba mu dai Allah bar mu akan hanyar manzon Allah ta ishe mu ba mu buƙatar ƙarin kowace da kowanne suna aka sa mata mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita muke so kuma ta ishe mu in daidai ce to mun tsaya haka ba zai yi kuma a ce ba ita ce daidai ba dan babu wanda ya zo da wata hanya wadda za ta fita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna kuma fata wanda baya kan ta manzon Allah din Allah ya sa ya gamsu shi ma ya dawo kan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyalawa ne da shi da kayansa yace fa akhbara annahu kullama ulqiya fi an-nari fawjun Allah madaukake ba mu labarin cewa duk lokacin da aka jefa wani tawaga ko wata tawaga ta yan wuta cikin wuta aqarru suna tabbatar wa kansu bi annahum ja'ahumun nadhiru cewa ai mai gargadi ya zo musu ai kun ga sun tabbatar da wannan akan su ko ashe kenan ba su da hujja sun samu dama ko Allah maɗaukaki subhanahu wa ta'ala zai azabtar da su domin ne ba wai mahadul irada ba a'a saboda ba su bi manzanni ba mun gane wannan yawwa sai ce fa kazzabuhu kuma suka kare tashi fa dalla zalika don haka wannan ya nuna mana ala annahu la yulqa fiha fawjun illa man kazzaba nadira wannan ya nuna mana ashe babu wata tawaga da za a jefa a wuta sai wanda ta kare ta manzo ashe kenan da imani da kafirci duk yana rataye ne da me imani da manzo ko kafircewa manzo wanda ya yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani wanda bai yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kafiri ne shikenan ba ba matsala a ciki wa qala ta'ala Allah madaukaki yace fi khitabihi li iblisa da yake ga wa iblis la'amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'ina zan cika in ji Allah maɗauki ce zai cika jahannama sai ta cika dam minka da kai wa mimman tabi'aka da waɗanda suka bi ka minhum a cikin su mutane ajma'ina baki ɗaya ma'ana sai gashi nan dai malam ya gaya mana sai ce fa akhbara annahu yamla'uha ibn timiya ya ce Allah madauki ya bamu labari anan cewa zai cika wuta bi iblisa wa man ittaba'ahu da iblis da waɗanda suka bi shi to su ne za su cika wuta kaga ba a ce za a sa waɗanda ba su bi iblis ba ko yawwa sai ya ce fa idza muli'at bihim ashe in aka cika ta in ta cika babu wuri tunda Allah ya ce zai cika abu ma'ana cikawa sosai shi yasa ya zo a wani hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan aka sa 'yan wuta aka sa su aka sa su aka sa su har sai wutar ta ce halmin mazid shin akwai wuri wasu ma suka fasa abun suka ba abun fasara biyu ko ma'ana halmin mazidin yanzu nan har sai an kara min wani abu duk cikar da nayi jahannama za ta ce haka wasu kuma su ce bata cika ba tana cewa akwai ƙari akwai ƙari a kawo a kawo tunda duk tambayar tana iya nuna wannan yawwa hatta ya za aljabbaru fi haƙa har Allah take ta da ƙafarsa haka manzan Allah salasalama ya faɗa ba ni na faɗa ba yawwa ba mu san kuma ya abin zai kasance ba sannan sai ka ji wutar jahannama tana cewa qat'in qat'in ma'ana ya isa ya isa hasbu hasbu ma'ana ta gama cika kenan to in aka gama cika ta da wa za a cika ta ga abin da Allah ce za a cika ta da shi da iblis da waɗanda suka bi iblis mun fahimci wannan to ashe kenan idza muli'at bihim lam yadkhulha ghayruhu ko in har an cika wutar jahannama da iblisa da mabiyansa to wani wanda ba mabiyan iblis ba kenan ba za su samu wuri ba a ciki mun fahimci zancen yawwa fa'ulima yace don haka sai mu san annahu cewa la ya dukulun nara illa man tabi a shaitan babu mai shiga wuta sai wanda ya bi shaitan wa ma taqaddama ya dullu ala annahu la ya dukuluha man la zamba lahu abin da ya gabata kuma ya nuna mana cewa ba mai shiga wuta ma'ana wanda duk ba shi da zunubi to ba zai shiga wuta ba kun fahimci zancen nan kuma wannan shi ma raddi ne ga asha'ira da suke cewa mutum zai iya zuwa ba zunubin amma tun da Allah mai iko ne akan komai sai ya azabtar da shi Allah ba zai wannan ba saboda mai shi wannan din saba alkawari ne mun gane wannan saba alkawari ko Allah ne ya haramta mana shi ma kuma ya dora ma kansa cewa ba zai saba alkawari ba ko ya sa zalunci haramun a tsakaninmu kuma shi ma ya haramta wa kansa zalunci yace ba zai zalunci ba duk wanda ya aiki faman ya amal mithqala dharratin khairan yarahu in ku aka jefa shi a wuta bayan amila khairan kaga bai ga alherin ba Allah ku ba zai wannan ba ashe kenan in muna kallon ikon Allah to kuma mu dubi alƙawarin da ya a cikin alƙur'ani shi yace wanda ya kaza zai masa kaza amma ya faɗi cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha in ka gane wannan ayar cewa baya gafarta a yi shirka da shi ma'ana duk wanda ya mutu yana shirka Allah ba zai gafarta masa ba amma yana gafarta abin da bai kai haka ba ma'ana kenan in mutum ya zo yana da wani zunubin wanda bai kai shirka ba zina ne da shan giya da sauransu to Allah zai iya gafarta masa to shi kuma wannan me saba alkawari ne alkawari in na azaba ne saba shi falala ce da daraja Allah shi ne fi kowa kuma falala kun fahimci abin amma alkawari in na sa mutane a aljanna ne da rahama to Allah baya saba shi amma in ya ce zai maka azaba to zai iya sabawa shi yasa ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sai ya bar abin ga zabansa in ya ga dama ya yafe in ya ga dama kuma ya azabtar idan mutum ya zo da laifin da bai kai shirkar ba kuma an rubuta cewa wanda ya kaza za a sha sa shi a wuta misali kamar da kullum muke bada misali da ayar cin dukiyar maraya inna alladhina yakuluna amwala al-yatama zulman ko inna ma yakuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira in mutun ya mutu yana cin dukiyar marayar yanzu a wani aji zaka sashi zaka sashi karkashin mashi'ar Allah ne ko tunda ba shirka bace ya mutu da ita in ya so ya gafarta masa in ya so ya azabtar da shi to in ya azabtar da shi ai ya cika alkawarin da yayi kenan na wanda yayi laifi kaza za a azabtar da shi ko yawwa in kuma bai azabtar da shi ba sai ya sa shi a aljanna ya yafe masa nan kun ga me ya saba abin da yace zai masa to wannan sunansa saba alkawari ko ko sunansa me malamai suka ce in saba alkawari alkawarin azaba ne narko ne aka ce za a azabtar da mutum in Allah ya fasa ya gafarta masa wannan rahama ce falala ce alheri ne Allah ku shine gaba da kowa akan alheri mun gane wannan amma in ce waye wanda ya yi sallah raka'a goma sha biyu a rana nafila Allah zai gina masa gida aljanna misali to in ko mutum ya mutu yana wannan abu kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin ummu habiba to Allah ko zai gina masa in bai gina masa ba an samu saba alƙawari Allah ko baya saba alƙawarin sa mun fahimci wannan yawwa shi yasa dama suke cewa khulful wa'di madhammatun wa khulful wa'idi manqabatun wa fadlun me ma'anar wannan zancen sabawa alkawarin alheri abin zargi ne sabawa alkawarin azaba kuwa menene daraja ce da falala mun fahimci wannan insha Allah yau don haka kar a ce Allah ya saba alkawari idan bai azabtar da mutum ba dama ya hada abin da mashi'arsa zai zabi ko ya mutum azaba ko ya fasa waɗannan manyan abubuwa ko matsaloli manya ne yan uwa musulmi ya kamata mu karanta su sosai da zurfin su kuma mu rika hakuri mu tsaya mu fahimce su rashin fahimtar su kullum muna faɗa cewa rashin fahimtar wannan matsalolin yana sa mutum ya shiga wani kwari na kaucewa daga hanyar da take ita ce daidai la'alla ma bai sani ba littafai da yawa da ake koyarwa mutane a ƙidu da yawa an gina su akan irin abubuwan nan da suka kauce wa hanya shi yasa buƙatar a faɗa kenan la'alla wanda ya taɓa karanta irin waɗancan littafai ummul barahin ne da makamantansu na littafan asha'ira zai ga kurakuren da suke cikin waɗannan irin littafai wanda suka kauce wa qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama um, sai ce wa lam yakun muzniban yawa fa innahu mimman lam yattabi ash-shaytan duk wanda ya zo ba shi da zunubi Allah ba zai sa shi a wuta ba domin me domin bai bi shaidan ba kuma bai aikata zunubi ba wa ma taqaddama abin da ya gabata kuma ya dullu ala annahu la yadkhuluha illa man qamat alaihi alhujjatu rusuli cewa babu mai shiga wuta sai wanda hujja ta tabbata a kansa ta hanyar manzanni an aiko su zuwa gare shi mun fahimci wannan yawwa to nan mun gama wannan fasalin da ya kawo amma kuma a ƙasan akwai bayanai da malam sali ali shi kawo ko da da gaggawa haka mu bi shi ba tare da bayani da yawa ba don mu fahimci abin kuma ya tsaya iya nan tunda dama sharhin na iya wannan din ne kuma idan mutum yana karanta littafin wannan na ibnu taymiya ba tare da wannan sharhin ba zai kawo kansa tambayoyi ko zai ji mun shiga wani zance me alaƙar duk wannan zancen da muke da maganar walittaka asalin littafin nan na me na bambancewa ne tsakanin waliyan Allah da waliyan shaidan ko me ya kawo duk wannan zancen to gashi malamin zai haɗe mana abin ya rabtinsa shine shi narbitu bil narbitu al mawdu'a bi aslihi zamu haɗa wannan mawdu'in da asalin zancen da ake wa huwa anna hadha al kitaba cewa wannan littafi dai fihi dhikrul furqan baina awliya'i rahmani wa awliya'i shaitan akwai ana magana ne dama a wannan littafi akan bambance bambance da ke tsakanin waliyan Allah da waliyan shaidan yani wato alfasil walfasil abin da ke rabewar da kuma ita rabewar su za a faɗa anan wa ma yumayyizu hadha min hadha da abin da ke bambance wannan da wancan wa qad zakarna mun ambata anna al-asla fil farqi cewa asali dangane da bambancewa tsakanin waliyan Allah da waliyan shaidan huwa qaulullahi azza wa jalla shine fadin Allah madauki dake cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun wannan ba sai mun fasara ba dukkan haddace ta wa idza kana kadhalika tunda ku abun haka yake fa inna awliya Allah humul mu'minun almuttaqun to waliyan Allah sune mu'minai masu takawa wal imanu to shi kuma imanin nan fa ya tabba'adu yana yayyankuwa ba dunkule bane haka guda ɗaya da kaman dutse da ba dama a yanka shi a imani yana yayyankuwa ana ka tattala shi gwargwado gwargwado ne wannasu laisu fihi sawa'an mutane kuma ba wato matsayin su ɗaya a cikin imani ba wa kadhalika taqwa hakanan taqwa tataba'adu tana yayyankuwa ita ma sashe sashe ne wannan su laisu fi taqwa bi sawa'in mutane ba matsayin su ɗaya ba dangane da taqwa fa hasala min zalika don haka daga wannan sai muka samu anna cewa walayatallahi walittakar Allah subhanahu wa ta'ala li ibadihi ga muminai ga bayinsa ba muminai almuttaqina masu taqwa laysat wahidatan to ita ma ba daraja ɗaya bace bal mutafadila tana da fifiko tsakaninta ai duk mun gane wannan yace fallahu azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul mu'mina almuttaqi bi'ammatin Allah yana son mumini mai takawa umuman ma'ana generally Allah na son duk wani mumini mai takawa haka ne ko ba haka ba Allah na son shi yawwa a wa man kana akthara imanan wa taqwan amma wanda imaninsa da takawarsa tafi yawa kana ahabba ila Allah jalla wa ala to Allah zai fi son sa ai wannan shi ma ba rikici a ciki ko yawwa sai ce wa hadha min jihati mahabbati Allah jalla wa ala lil abdi wannan in mun lura da bangaren san da Allah yake wa bawa kenan Allah ya fi in ka zo yanzu misali da zaka tambaya tsakanin mutanen musulmi masu imani yanzu na zamanin da muke ciki da kuma annabawa da manzanni waɗanne Allah ya fi so kaga baka buƙatar ma ka samu tashin hankali a wannan ka gane Allah ya fi son annabawa da manzanni yawwa kafin mutanen zamani yanzu saboda me darajar imani ta annabawa ta fi ta mutanen yanzu to ba ma na faɗo nan dan ka ga faɗin bambancin to kafin aje annabawa ma akwai waɗanda sun fi mu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imanin su baka hada shi da imanin mu haka ne ashe imani ko da akwai asalin sa tare da mutum to ba matsayi ɗaya mutane suke a kansa ba imanin wani yafi wani ta kawar wani ta fita wani yawwa yace fa inna kullu mu'minin muttaqin lahu nasibun min walayati llahi to kowanne mumini mai takawa to yana da wani kaso yana da wani rabo na walittakar Allah cewa Allah yana son sa saboda wannan imani shi yasa duk wanda ba shi da wannan imani shi kuma Allah yana kin sa saboda me saboda wannan kafirci Allah ya aiko manzanni wanda ya imani da manzo Allah yana son sa ko ba son shi Allah yana son shi kar mu kalli darajar imanin tukuna amma dai a gama gari gaba daya yana cikin waɗanda Allah yake so to wannan shi ne ake nufi da alladina amanu wa kanu yattaquna din yawwa lahu nasibun min mahabbati wa lahu nasibun min mahabbati Allah kuma yana da wani rabo na san Allah subhanahu wataala wa nusratihi da taimakon Allah Allah zai taimake shi ala hasabi ma ma'ahu min al-imani wa taqwa gurgudan abin da ke tare da shi na imani da tsoron Allah kadhalika to haka nan idza kana ma'ahu isyanun in yana da saban Allah wa dalalun da kuma bata wa bid'un da bid'o'i wa fusuqun da fasikanci wa fujurun da fajirci falahu nasibun min bughdhillahi jalla wa ala lahu to yana da wani kaso na kin da Allah zai masa ma'ana Allah zai kyamace shi Allah zai ki shi gurgurdan abin da yake na laifi mun fahimci wannan aiko kaga ba za a hada san da Allah yake wa annabawa da ba sa zunubai a hada shi da a ce daidai suke da san da Allah yake wa wato waɗanda ba sa zunubi mutanen kirki ko kuma kai waɗanda kai suke suna yin zunubi wanda yake zunubi akwai wani abu na daraja ta ƙiyayya da Allah ke masa Allah na kinsa saboda yana saba masa ko yawwa amma wanda baya saba wa Allah Allah yana son shi shine ma'anar wannan to sai ke cewa fa na don haka a wurin mu nan mun sami annahu yajtami'u fi haqqil muayyani mutum ɗaya ayyananne kamar a ce wane za a iya samun a cikinsa tare da shi za a sami ma yujibul walaya abin da ke wajabtar da ya haifar da a sami Allah ya so shi wa ma yujibul adawa kuma a samu abin da Allah zai ƙi shi saboda shi kun gane wannan zancen kuwa kada zama kuna bi ne kawai haka ba ku fahimta mutum ɗaya haka a ce wane za ka iya samun mutum tare da shi akwai abin da zai sa Allah ya so shi kuma a gefe ɗaya shi ɗin da wannan mutumin za ka same shi kuma yana da wani abu da Allah zai ƙi shi saboda shi mun gane wannan yanzu mafi yawan mu ai gashi muna imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna san alheri da sauransu amma kuma muna zunubai ko wannan zunuban Allah na son su yawwa ashe tare da mu akwai abin da Allah yake so akwai abin da yake ki lokaci guda mun fahimci wannan to shi yake so ya faɗa kawai yawwa ya ce haza min jihatil wasfi wannan ta ɓangaren sifa kenan amma min jihatil ismi amma ta ɓangaren suna au ismul waliyi ko sunan waliyi ya ce fa inna ma yutlaqu fil istilahi to a istilahin malamai in aka ce waliyi a istilahi in an ce istilahi abinda malamai suka fahimta suka sa ka'ida shi ake nufi da lafazin waliyi to ana ist- ana itlaqin sa ne alaman haqqaqal imana wat taqwa ga mutumin da ya tabbatar da ya cika haƙoƙin imaninsa da kuma taƙawarsa li'anna kulla muslimin domin kuwa kowanne musulmi inda hu aslul imani yana da asalin imani kowanne musulmi akwai asalin imani tare da shi asalin aka ce asali ana nufin abin da in babu shi ba za a ce masa mumini ba mun gane wannan amma kuma kamar misali ka ce yana da foundation din ya gina imanin gashi nan amma kuma bai dora bulalluka da yawa ya dora gidansa ya yi tsawo ba wanda akwai asalin imanin kuma ya ayyuka masu kyau kun ga gidansa zai tsawo darajarsa za ta fi wanda iya da ya tsaya ga imanin kuma ya ta saban Allah mun fahimci abin to kowanne musulmi akwai asalin imani tare da shi me yake so mun yi tsallake to ina ne ina ne kenan a baya ina zuwa barin koma ce kazalika idza kana ma'ahu isyanun wa dalalun wa bid'un wa fusuqun wa fujurun falahu nasibun min a gaba ne ko a wajen istilahi yawa yace a amma min jihatil ismi amma ta bangaren suna aw ismul wali ko kuma sunan wali yace fa inna ma yutlaqu fil istilahi to a istilahi malamai suna amfani da wannan suna na wali suna jefa shi alaman haqqaqal imana wat taqwa suna ambatansa ga wanda duk ya cika imaninsa ya cika takawarsa wa kullu zalika kuma duk wannan din yana kasancewa ne bi hasabihi gwargwadonsa shi wa sa'atihi da kuma fadin abin fadin imanin wa taqatihi da kuma ikonsa shi mutumin me ya iya yi me ba zai iya ba me ya yadda da shi ya fadin imanin nasa ya kuncinsa fala yuqalu ba a cewa fulanun waliyun wane waliyi ne li husuli asalin imani saboda kawai yana da asalin imani mun fahimci abin asalin imanin kawai kana da Allah kana da manzo Allah san ba shi kadai ne zai sa a ce mutum waliyi ba a istilahi a istilahi istilahi ana nufin abin da malamai suka fahimta kuma suke nufi in an ce waliyi yawa wattaqwa da kuma taqwa fihi li'anna kullu muslimin domin ku kowanne musulmi indahu aslul imani kowanne musulmi dama yana da asalin imani wa aslul taqwa yana kuma da asalin taqwa fa inna kullu muslimin sai sake nanatawa kowane musulmi ne inda hu qadrun min al-iman yana da wani gwargwado na imani wa kullu muslimin kowane musulmi kuma inda hu qadrun min taqwa yana da wata daraja ta taqwa fal maqsudu to abinda da nake so ku gane yace shine annal waliyya shine shi waliyi huwa man haqqaqa al-iman wa taqwa yawa duk mutumin da ya tabbatar da ya cika imaninsa da kuma taqawarsa hadha min haythu al-istilah wannan muna zancan me ake nufi da waliyi dangane da abin da malamai suke faɗi mun gane amma min haithu shar amma muka lura da shari'a yadda Allah madauki mana magana a cikin alqur'ani fa kama zakara ko kama zikira fi awwalil kalam kamar da aka ambata a farkon magana ne annal waliyya huwa almu'minu taqiyyu in an ce wali to shine duk mu'mini taqi yawa wanda yake mai imani da taqwa wa anna kullu wahidin lahu nasibun min hadhihi alwalaya kuma cewa kowanne mutum yana da wato darajarsa wargwado yana da rabansa na wannan walittaka din idza kana indahu imanun wa taqwa in yana da imani da taqwa yace zakara shaykhul islam ba'da zalika sai kuma ibn jami'a bayan wannan sai ya faɗi anna asla husulil walaya cewa asalin mutum ya samu walittaka inna ma huwa bittiba'ir rusuli yana samuwa ne in an bi manzanni wannan shine abin da gaba daya ibn jami'a yake so ko kuma wannan malam mai sharhi yake so ya hada mana zancen tunda mun san meye yanzu waliyi mun fahimta ko to yanzu kuma za a ce to wai walittaka ta wace hanya ake samu zai yiwu mutum ya zama waliyi bai yadda da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam zai yadda mutum ya makalkale wani wanda ba annabi ba ya kyale manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan ya zama waliyi a addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu ba yawa ba dama a zama waliyi sai ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kar a wuce annabi a ce an fi karfin sa kar a ce aikin annabi kauyanci ne da sallah da azumi da zakka a ce ai mun tsallake wannan mun wuce ku ba ku san me ake ba wannan duk fita ne daga addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma ba walittaka ba ce shaidana ce allah ya kiyashe mu yawwa to shine na'am
cewa أن أصل وصول الولاية إنما هو باتباع الرسل na'am amma darasin ma da muke yi kamar sharhin ma yanzu ne ya dama shine yanzu ne ya zo ya mana sharhin waccan ai dama ya- na na gaya mana asali ba ya tsaya ne yanzu ya gaya mana can me wali ya ake wali ya ake wali to yanzu kuma sai yake so ya shigo mana darasin da muka yi yau shine zai mana sharhin sa akan sa yanzu yau layi hudu ne kawai mu saurara mu ji shi mun kare daga su insha Allah ko yau ko kadan ko ya ai, ya buga eh, zai kai takwas kai yauwa sai ce inna ma huwa bittiba'ir rusul walittaka tana samuwa ne da bin manzo ko manzanni fa innal imana domin ko imani wai shi dama imani me yasa aka kira shi imani ne me ma'anar imani ka yadda da abu ko yawwa kaga ashe duk wanda annabi ya zo masa manzo ya zo masa sai bai yadda da shi ba yana da imani ba shi da imani dama ma'anar imanin ka yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne abin da ya zo da shi gaskiya ne duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne Allah ba za a shi masa gyara a maganarsa ba duk abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaskiya ne ba za a ci gyaran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai wallahi shirya da daɗi take mutum ba zai hango daɗin ta ba sai ya fahimce ta duk mutumin da bai fahimce ta ba wallahi ganin mutane yake kamar su ne ba su da hankali alhaiku shine ba shi da hankali ba abin da ya kai daɗi a ce mazancen ka irin na Allah ma'ana zancen Allah kawai kake a cikin alkur'ani za ka ɗauko ka ce kaza ba abin da ya fi daɗi a ce maganar ka kullum ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakhala huwa wa fulan a ce kullum zancen ka kenan ba abin da ya fi wannan daɗi ko akwai wanda ya fi shi daɗi a ce kullum zancen ka mai annabi yayi shi kake so ka yi amma kuma har yanzu abun wasu kai ne mai laifi wai kuma har ma ai ma babban tuhuma kai ne maki manzan Allah wannan rashin adalci da yawa yake duk san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mutum yake ku duba duk magana fa da za a faɗa sai ka ce sallallahu alaihi wasallam yanzu a zamanin namu Allah ne kadai ya san adadin da muka faɗi sallallahu alaihi wasallam ko aka ce Muhammad sai ka ji wata sinin ta fito daga bakin kowa sinin ta sallah ko sadun ta sallallahu alaihi wasallama ko da baka ji sauran ba wannan menene yanzu duk kin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama hmm? soyayya ce babba ga wannan babban halibin halitta da Allah madaukaki ya halitta wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma muna roƙon Allah madaukaki ya hada mu akan wato wannan hanya tasa ya kuma sa mu mutu akan ta ya wato shine sai ke cewa a ita walaya tana samuwa ne da bin manzo fa innal imana abinda ake nufi dama da imani imanun bin rusuli shine imani da manzanni wa ma ja'at bihi rusulu da abinda manzannin suka zo da shi wattaqwa taqwa kuma hiya ita ce ittiqa'u ma huzz- ma hazzarat anhu rusulu yawa mutum ya kiyaye abinda manzanni suka tsoratar da shi suka ce kada a fada wa anzarat suka yi gargadi wa khawwafat suka tsoratar yawwa duk abin da manzanni suka zo suka a, tsoratar suka ce kada a bi kuma sannan suka yi gargadi suka ce kai ku ji tsoron Allah fa Allah zai sa ku a wuta in kun yi kaza to ka yadda da wannan zancen shine takawa ka yadda da manzannin da maganganunsu daga farko har ƙarshe karka ƙaryata su karka ci musu gyara wannan shi kuma shine imani ashe kenan ba zai yiwu a samu walattaka tare da ƙaryata manzanni tare da fita daga shari'ar su tare da kuma ɗaukar wasu a fifita su akan manzanni ba mun gane wannan yawwa to shine sai ke cewa wa idza kana kadhalika in ku haka zancen yake kuma tabbas haka din yake to raja'atil walayatu wa husulu hadhihi al mahabbati wan nusrati min Allah jalla wa ala zai zama kenan da walittaka da kuma sabon samun wannan soyayyar daga Allah ka samu Allah ya soka kuma ya taimake ka raja'at ila al-imani to tana komawa zuwa ga imani kenan bin rusuli ga manzanni wa ila mutaba'atir rusuli da kuma bin manzannin in ka yadda ma da manzan ka ce eh mu ne muke son manzan Allah mu ne mabiyansa to sai an ga bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ga duk abin da zaka yi kai kokari irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai sallah irin ta annabi ka so mutane ka yi azumi irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zaman lafiya zaman- zama da kowa da mu'amala irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam imaninka da mala'iku irin na annabi imaninka da manzanni irin na annabi imaninka da littafai haka har zuwa duk abin da zaka yi ya zama ka dora shi akan irin tsari irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to yace to wa tasdiqi da kuma gaskatawa bima ja'at bihi rusul da abinda manzanni suka zo da shi yace kullun kowanne mutum bi hasabin rusuli gwargwadon manzannin ko bi hasabin rasul gwargwadon manzan allazi bu'isa ilaihi kowanne mutum zai aiki ne gwargwadon manzan da aka aiko masa da shi mutanen annabi musa su yi aiki da me shari'ar annabi musa tare da ainihin la ilaha illallah sai kuma ya zama a zamaninsu musa rasulullah mutanen annabi isa haka la ilaha illallah a zamanin annabi isa isa rasulullah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ko mutum ya ce la ilaha illallah in ya ce musa zai ce rasulullah ko isa rasulullah ba zai ce muhammad rasulullah ba to bai shiga musulunci ba sai ya ce muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam da fatan mun gane ya ce walima a walamma bu'itha al-mustafa muhammadun alaihi salatu wassalam yayin da aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine al-mustafa al-mujtaba wanda Allah ya zabe shi sara al-iman wa taqwa zai zama kenan da imani da taqwa raji'an ila hadhihi al-wasilati al-azima yana koma zuwa ga wannan wasila mai girma kun ga nan salih ali shi yana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shine wasila mai girma don me domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne wasilar mu zuwa ga Allah ta ɓangaren mai isar da saƙon Allah zuwa gare mu ba mu san Allah ba sai da ya zo ya gaya mana ba mu san sallah ba sai da ya koya mana ba mu san azumi ba sai da ya koya mana ba mu san takawa ba sai da ya koya mana ba mu san imani da mala'iku da manzanni da maganar ranar tashin alkiyama ba sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ashe kenan lalle mu tsaya a hanyar sa ita ce hanyar tsira shine babban wasila ce wa huwa muhammadun alaihi as-salatu wassalam yace fa kullu da'il walayati to ga zancen yace duk wata da'awa ta walittaka duk wanda zai da'awar shi waliyi ne laysat sababuha al-imanu bin nabi alaihi salatu wassalam wanda zai zama sababinta ba ima, ba shine imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wattiqa'u ma hazzara anhu alaihi salatu wassalam da kuma nisantar da kiyaye abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar fa huwa da'un kadhibu to da awar walittaka ce ta ƙarya mun gane duk wanda zai ce waliyi ne shi sannan baya bin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a kawo abin da annabi ya ce ya ce ƙarya ne ba zai aiki irin na annabi ba ba zai sallah ba ba zai azumi ba ya ce ya fi ƙarfin wannan shi kawai direct shi ma zai wuce gun Allah maɗaukaki ya rubu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya zama me bai yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya kafirce da shi kuma ba yadda za a ya samu walittaka sai dai walittaka ta abin da shi yake bautawa ba dai walittaka daga Allah wanda ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yace wa bihadha sayufassilu fi dhikri al-iman bir rusul don haka nan gaba yanzu abin da ibn tamiya zai gaya mana tafsili bayani daki daki dangane da maganar imani bir rusul din nan shi kansa imani da manzanni li tahqiqi dan ya tabbatar da annal walayata dan ya tabbatar mana cewa walittaka fa la takunu illa bi ittiba'ir rasuli alaihi salatu wassalam dan ya tabbatar mana cewa manzan wato walittaka babu dama a same ta sai an bi hanyar manzan Allah sai an bi sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan gaba abin da zamu ji kenan menene al-imanul mujmal wal imanul mufassal dangane da imani da manzanni shine fasalin da zamu tashi nan gaba insha Allah Allah ya sa dai ana fahimta Allah ya kara mana imani da fahimta Allah ya kara tabbatar da mu akan hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi hakuri mun tsawaita amma fa'ida ce da yawa kar mu bar zancen yana gutsutsurewa wani lokacin sai ga ana dawowa baya kuma ana manta abin da aka yi a baya kullun zance idan yana tafi tare da juna a yi shi a kammala ya fi yadda ba za a sake dawa a maimaita wani abu ba ya allah muna roƙonka ka ƙara tabbatar da mu akan hanyar fiyayyen halitta manzan allah sallallahu alaihi wasallam muhammad dan abdullah ya allah kuma muna roƙonka ka ƙara mana sansa ka ƙara mana fahimtar sunnarsa ka ƙara mana maƙalƙale wa sunnarsa don babu hanyar da za a shiga aljanna ta hanyar ta sai wannan hanyar ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukaki ka sa mu fi ƙarfin zukatanmu wajen kaucewa duk abin da zai saba maka duk abin da ke sabanka ne ya Allah ka samu fi karfin zuciyarmu akan saba maka da saba wa manzanka sallallahu alaihi wasallam ka ƙara tabbatar da mu akan hanyar imani da taqwa Allah ka samu cikin waliyanka da kake so ka yadda da su muna roƙon Allah subhanahu wataala kuma ya tabbatar mana da alheri a dukkan rayuwarmu duk wanda ke buƙatar wata addu'a ta alheri saboda wata buƙata ta sa muna roƙon Allah ya wato biya masa wannan buƙata Allah ya gafarta mana zunubanmu baki ɗaya Allah ya samu a hanyar daidai daga farkon rayuwarmu har mutuwa duk wanda kuma ke cikin wata damuwa a cikinmu da kuma dukkan al'ummar musulmi muna roƙon Allah ya yi masa wannan damuwa ko damuwa ce ta rayuwa ta gudar da gi- ta gudanar da gida talauci ne ba rashin lafiya ne rashin lafiyar dan uwa ne da menene ko menene muna roƙon Allah maɗaukaki ya yi mana Allah kuma ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmi a ko ina a wannan duniya duk abin da zai damu addinin musulunci da musulmi muna roƙon Allah maɗaukaki ya shige mana gaba ya sa tsakanin mu da su a duk abin da kuma ake kullawa musulunci na sharri Allah ya san shi ya san masu kulla shi muna roƙon Allah maɗaukaki ya yi maganin su ya hana sharrin su isa zuwa gare mu wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk